dole abin da yanzu ke nan gaba da jika jefe wanda yake musani in an kama shi da laifin shi imam a ya haya ce imam malik ya mana hadisi ya karbo daga nafi'u cewa abdullahi umara wato ya karbo daga abdullahi umara annahu qala abdullahi umara ya ce Yahudawa sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum a cikinsu da wata mace sun yi zina wani namiji a cikinsu da wata mace sun yi zina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yahuda wannan me kuka gani a cikin attaura game da lamarin jefe muhsanin da ya zina suka ce wato mu abinda muka gani shine cewa mu kunyata su wato a yawata da su a gari a kan jaki an shafa musu doka a fuska in ya so bayan nan kuma a yi musu bulala iyaka abinda muka ga za a yi musu kenan abdul salamin wanda da can ba yahude ne kuma yana cikin gaggan malaman su ya ce wannan magana da ka faɗa ƙarya ce ba haka kuke ba haka abin yake ba hakika akwai aya jifa a cikin attaura aka zo da attaura aka bude ta ɗaya daga cikin su sai ya ɗora hannunsa akan aya jifa sannan ya karanta abin da yake bayan gaba kafin ita da abin da ke bayanta ita ko ya ƙetare Abdullahi da Salami ya ce da shi daga hannunka ya ɗaga hannunsa sai ga ayar jifa a cikinta suka ce gaskiya ne ya faɗa ya muhammadu hakika akwai ayar jifa a cikin manzana sallallahu alaihi wasallam ya umarni da su aka jefe su Abdullahi Umar ya ce, Na ga shi namijin yana sunkuyawa ga macen don kada jifan ya same ta ya har hijarta yana kare ta daga ruwan wasu imam malik ya ce yukibbu alaiha yana wato yana kife ta ya rufe ta a ta da ƙarin jafa alhai ya zamo shi ne dutsen take samu ba ita ba ya ce imam malik ya min hadisi ya karbi daga hannun sa'id al-ansari ya karbi daga sa'id ibn musayyib cewa wani mutum daga banu aslama ya zo zuwa sai na abu bakar siddiq yace da shi zana mutumin fa yayi zina wato nan da yace inna al-ahara din yana nufin shi kansa shi kansa a sai sai na abu bakar yace da shi ya hadin gairi wannan magana ta faɗa wani ba ni ba ya ce a ba abin da ya faɗa sai na abakar ya ce da shi ya tuba zuwa ga Allah kai sutura da sutura da Allah ya matan da ya Allah ya sa ba a ganka ba to ka tuba zuwa ga Allah wani yana karɓar tuba daga bayansa balan tukuri rodar su wannan magana da sai na bakar ya faɗa masa ba ta kwanta masa ba a zuci sai da yi wajen sai na murabbal haɗami ya faɗa masa irin magana da ya faɗa da sai na abubakar cewa fa ga irin laifin da ya sai na umar ya faɗa masa irin yadda abubakar ya faɗa masa duk da haka dai zuciyar mutumin nan ba ta kwanta ba sai da yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inda la'ahara zana mutumin fa ya yi zina sa'idu ya ce manzo Allah ya kauda kai daga gare shi ya kauda fuska daga gare shi har sau uku duk wannan mara yana faɗa yana maimaita Allah yana maimaita kauda fuska daga gare shi ai an da ya wata da manzo sai manzo Allah ya aika wajen iyalinsa bai yana da rashin lafiya ne ko akwai hauka ne tare da shi suka ce ya rasulallah wallahi lafiyayye ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taba aure bai taba aure bane ko ko wanda ya taba aure ne suka ce ya rasulallah wanda yake ya taba aure ne manzo manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi aka jefe shi ya ce maliku ilmin hadisin ya kaba daga yahya sa'idin ya kaba daga sa'idin musayyabi ya ce na samu labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce da wani mutum daga banu aslam ana ce masa hazzaru ya hazzaru biri da aika da kai laifin nan da a ce kare kare shi da mayafinka da ya fi ma da ba a ce ka zo ka fallasa kanka ba ya musaidin ya ce fi hazar hadisi fi majalisin fi ya zai bin nu'aimin da hazzalin na faɗi wannan hadisin a wani mazauni wani taro da cikin wanda suke wajen akwai wanda ake kira yazidu ɗan nu'aimu ɗan hazzalu al'asulami wanda yake daga banu aslam yazidu yake wannan hazzalu ɗin kakana ne wannan labari da ka faɗa gaskiya ne wannan labarin da ka faɗa gaskiya ne ya haya ce maliku ya min hadisi ya karar ya shahabin zuhuri ya ba shi labari cewa wani mutum ya tarafa na musu zina ya yi furci a kan kansa da cewa ya yi zina zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida a kan kansa har sau hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi faru jima aka jefe shi ga ibn shahabin ya ce wannan ne yasa ake kama mutum da abin da ya furta a kan kansa inda ya ce ya yi to za a ɗauka ɗin ya yi ya ce ma ya karɓa daga tsawon zaidun da talhata ya karɓa daga mahaifinsa zaidun da talhata ya karɓa daga bayan abin mulakata ya ba shi labarin cewa wata mace ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba shi labari cewa ta yi zina tana ma da ciki a yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da ita ki je sai kin haife ki je ki haife tukun yayin da ta haife sai ta zo wajen manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa da ita je kike shayar da shi tukun yayin da ta gama shayar da ɗan sai ta zo wajen manzon Allah ya ce ki je ki ba da shi ajiya ya ce ta je ta ba da shi ajiya sannan ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ita aka jefe ta ya haya ya ce eh ma malike min hadisi ya kaba daga ibn shahab zuhri ya kaba daga ubaydullah ibn abdullah ibn umar ibn mas'ud ya kaba daga abi hurairah da zaid ibn halid al-juhani cewa sun ba shi labarin cewa wasu mutum biyu sun kawo burgima wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin su yace ya rasulullahi ina so ka hukunci tsakanin mu yadda qur'ani ya faɗa ɗaya ya ce ya fi fahimta a cikin su biyun shi ne mafi wayewar kai a cikin su biyun gaskiya ne ya rasulallah ikin bai da nafi ta bila ko gudu tsakanin da littafin Allah amma ina son ka yi min izini in bayani da Allah ya ce i bayani ya ce ana asifan ala ɗana ya kasance abin suhurta ga wannan yane wa wannan yaro sai ya bani rayuwa ko aka bani labari cewa na hukuncinsa a jefe shi wa bijari ya tilli sai na nemi fansa daga gare shi cewa in ba shi akuya ɗari da wata baiwa tawa in ya so a yafe wa ɗana maganar jifa amma kuma daga baya sai na tambayi malamai suka ba da labarin a cewa annama alabi ne abin da ya hau kan ɗana hukuncin da za a yi wa ɗana jardu mi'atin a yi masa bulala ɗari kuma a bakuntar da shi shekara guda suka ba da labari cewa jefewar matarsa za a yi wa manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am na'am zai ubangiji da rayuwa ta take tunga ikonsa lalle zan hukunci tsakaninku da littafin Allah amma dabbobinka a awakinka dari da ka bayar da kuma baiwarka za a dawo ma da kayanka a yasa aka wa ɗan mutumin bulala ɗari ya bakunta da shi shekara guda ya tambaye umar tunan salasulami in ya tiyar da asala ya ji wajen matar ɗaya in ta yi furci da bakinta cewa eh gaskiya ne ta yi zinan nan to ya jefe ta da unaifu ya je kuwa tambayi matar sai ta furci da bakinta cewa eh ta yi zina ya jefe ta imam malik ya ce al'ajiru abinda ake kira asifu wanda aka sorta wanda za ta ya haya ce imam malik ya min hadisi ya karbo daga suhail ibn abi salih ya karbo daga mahaifinsa abi salih salman ya karbo daga abi hurairah da cewa sadar da ubadata ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ni labari da a ce zan samu namiji tare da matata dole ne sai in saurara masa sai na je na kawo shaidu hudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kwarai kuwa ya nufi ilmin hadisi ya karbar ibn shahab zairi ya karbar da da abdullahi ibn umar mas'udin ya karbar da abdullahi abbas abdullahi abbas ya ce na ji umar bin khattab yana faɗa a ce a jefe wanda ya zina wannan abu ne wanda yake tabbatacce a littafin Allah akan duk wanda ya zina namiji ne ko mace matuƙar da ya zama muhsani ne ka tangantacce ne idan shaidu ta tsayar ko aka sami ciki ga mace ko cewa namiji ne ko mace suka yi furci da bakinsu matuƙar dai akwai katangancewa wanda malikawa suke cewa sharuɗan katangancewar guda shida ne shuruɗul hasanati sittun adab fa huza ala nafsi mustaqima بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما نكاه صحيح ووضع مباه متى احتل شرط فلن يرجم شروط أن تتنغنتك ne. idan ya zamo an samu baraka jita a bayyane in kana neman ƙarin bayani ma ka iya na farko balaga wanda yake yaro ba muhsani ba ne ko wanda take yarinya ba muhsana ba ce na biyu hankali sai mai hankali sai na uku yanci bawa ba muhsani ba ne na hudu ya zama musulmi wanda yake kafiri ba muhsani ba ne sai kuma na biyar shine ya zama ya yi aure auren da yake ko ingatacce wanda za a yadda da shi sai na shida shine a ce ya sadu da matar ko ko ita matar mijin da ta aura ya sadu da ita da an samu ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda shida babu to ba maganar a jefe wanda ya zina sai ya zama hasanar ba cikakkiya ba ce ya ya ce imam malik min hadis ya karɓi daga yahya sa'idin an sulaiman ibn yasari ya karɓi sulaiman ibn yasari ya karɓi daga biwa irin laisi biwa sai da umar ibn hadabi wani mutum ya zo masa alhali sai da na umar yana shan mutumin nan ya ambata masa cewa ya samu wani mutum tare da matarsa sai sun namar ya aiki abubuwa cikin da sai zuwa matan shi wannan mutumin ya tambaye ta daga wannan ya ji wajenta alhali akwai wasu mata daura da ita ya faɗa mata abinda mijinta ya je ya shaida sai da na umar ya ba ta labari cewa maganar nan ta mijinta ba ta zama hujja a kanta cewa ta yi zina ba ba za a kama ta ba da bayanin mijinta ya haɗe na nuna mata yana laƙana mata irin ire-iren wannan don ta ƙiyadda ta ce maganar da mijin ya faɗa ba gaskiya ba ne amma matan nan ta ƙiyadda ta ce gaskiya ne abin da mijin ya faɗa ta cika masa furici cewa lalle ta yi sai na mare umarni da matan nan aka jefe ta ya ya ce maliku ya min hadisi ya karɓar ya da sa'idin ya karɓar sa'idin musaibi ya ji ya ji sa'idin musaibi yana cewa ya ji sai na ma ya taho daga mina ya durkusa da taguwarsa a bahawarsa a abdahu sannan kuma ya tara ƙasa a wato ya tara wato duwar wato a wajen rairai haka maramare haka sannan ya ɗora mayafinsa a kai ya kishingida sannan ya miƙa hannunsa zuwa sama ya ce ubangiji shekaruna sun yawaita ƙarfi na ya yi rauni ra'iyyaki talakawa na sun yaɗu sun yawa yanzu ƙasashen da suke ƙarƙashi na sun yawa ina roƙon ka Allah ka karɓe ni zuwa gare ka ba tare da na tozarta wani abu ba ba tare da na yi sakaci ba sannan ya koma madina yau mutane hudu ba ya ce ya ku mutane hakika an bayyana muku tsare-tsare an farata farillai a kanku wari hati an bayyana baku a kan abu wanda yake a fili bin nasi yamina sai fa in kuka bace da mutane dama ko hagu sannan ya ɗora ɗaya hannun a kan ɗaya sannan ya ce ina hana ku daga ku ce za ku halaka daga ayar da ta zo da cewa a jefe muhsani in yi zina an ya kura ƙara a samu wani ya ringa cewa akwai haɗe biyu da mu ba mu gansu a cikin ƙur'ani ba ku sani hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a jefe musani wanda ya zina mu ma mun jefe musanin da ya zina na rantse da ubangijin ga rayuwa ta tabbata ga ikonsa in ban da kada mutane su zo suna cewa wani wani hadari ya kara wani abu a cikin littafin Allah da na rubuta ta shi aya kenan ita ce ashe wa shafafar da muhimmar battata muhsani namiji da muhsana mace ku jefe su lalle yanke inda sun yi zina karkar a hakika mu mun karanta wannan ayar tana cikin ayoyin qur'ani amma daga baya aka shafe karanta ta ya zama hukuncin yana nan ya sa ake cewa nasiya qur'ani iri uku ne akwai wanda yake an shafe hukuncin amma a da karantawar gaba daya akwai wanda yake an shafe karantawar amma hukuncin yana nan akwai kuma wanda yake wato an shafe hukuncin amma karantawar tana nan shi ya sakon da an shafe da hukuncin da karantawar gaba daya kama ashirin ra'atin ma'alumatin yi harin nan akwai wanda yake an shafe hukuncin amma karantawar tana nan kama wanda zai ne wata kone min kuwa zaruna azuwajen يتربصن بأنفسهن أربعة أيام واتوا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إهراء to wannan an shafe hukuncin amma karantawar tana aka samu wanda yake na ukun shine wanda aka shafe karantawar amma hukuncin yana nan kamar wannan ya hannu sa'id ya ce sa'id musayib ya ce watan zulhijja da sai na umar yi wannan a ciki da hajjin nasa da dawowarsa madina yin hudu ba duk a wannan watan ne na zulhijja to watan zulhijja nan bai fita ba sai da aka shi sai da na umar rahimahullah ya ce ya ji imam malik yana cewa ya ta shi wa shahadu ya ne a salibar sai ba tana nufin wato bazawara ko bazawari namiji ko bazawara ma da wanda suka taba aure ku yanke ku jefe su albatta ta yanke حدثني مالك بما أنكم من حديث labari ya isa masa cewa sai na sunan na fara an kawo wata mace da ta haihu da yin aurenta wata shida amma kuma ta zo da ta sai da na usman ya ce aje a jefe ta da sana abi dalibi ce wannan ba shi ne hukuncin da ya kama ta ba ai ga bane ta arfa ta ala ya faɗa a cikin qur'ani wa hamduhu wa fasaluhu salasu na shahara daga samun ciki da mutum zuwa a yaye shi wata talatin ya ce kuma iyaye mata da suka haihu suna sha da 'ya'yansu shekaru biyu cikakku wata ashirin da hudu wanda yake nufin ya cika a shayarwa ashe kenan ciki ta bai zama wata shida tunda ko ta zo da adana muddatil hamla kafin ta haihu kuma bayan muddat ciki to ba wanda zai ce a jefe ta sai da usman ya aika a kira wata wanda aka aika san sai ya same ta har riga an jefe ta
حدثني مالك ما مالك من حديث أنه سأل من الشهاب رواية بين الشهاب عمل عمل قوم لوط أتكون وانا يكي أيكي إذن أيكي متانا أنا بلولو فقال ابن شهاب
ibn shahab zuhuri ya ce عليه الرجم abin da yake wajibi a kansa a jefe shi matukar da ya balaga لم يوسم daidai musani ne ko ba musani ba
ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا abin da ya zo kenan game da wanda ya furce ga kansa cewa ya yi zina حدثني مالك maliku ya min hadisi عن زيد بن أسلم ya karɓar da zaidin da aslama أن رجلا cewa wani mutum ya yi furci ga kansa da cewa ya yi zina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ce a kawo bulala da za a doke shi da ita فأتي بصوت aka مقصود kawo manzon Allah wata bulala wanda yake ta gutsure karayya فقال manzon Allah ya ce wanda za a kawo ta fi wannan فأتي بصوت جديد aka kawo masa bulala sabuwa لم تقطع ثمرته da ba a yanke kan ba ma gefen ma ba a yanke ba فقال دون هذا ya ce a a wanda za a kawo ta zamo ƙasa da wannan فأتي بصوت قد قد ركب bi aka kawo masa bulala da yake an haɗa ta فلانا da wanda yake ya yi taushi ya yi laushi فأمرني رسول manzala sallallahu alaihi wasallam ya الله umarni da wannan wanda ya yi zinin aka yi masa bulala ثم قال sannan kuma manzon Allah ya ce أيها الناس ya ku mutane الآن لكم أن تنتهوا عن حدود ya الله fusata gare ku a ce kun hannu daga aikata abin da Allah ya sharɗanta wadda a ciki ku bar haddodin Allah من أصاب من هذه القاذورات شيئا wanda aka tauna daga wannan abubuwan da yake kazanta to ya فليسلم kokari ya kare kansa da sutura Allah an ba a gan shi ba shi kenan ya tuba tsakaninsa da Allah فإنه من Yamma da shanu.
سواء wanda duk ya bayyana mana fatarsa wato ya zo da bakinsa ya furci ga abin da ya يتم عليه كتاب za الله mu kai masa littafin Allah
حدثني ya مالك rufe min hadisi ya karɓar da nafi'un وسفية بنت cewa safiya yar abi ubaidin ahbaratu ta ba shi labari وقد سجل cewa babakar siddiqa an kawo masa wani mutum وبقى على جاريته bikirin ya afka wata yarinya budurwa فأغلبها ba habalaha yi mata ciki ثم اعترف على sannan shi mutumin نفسه da kansa ya firci cewa ya yi zina ولم يكن أحسن ba musani ba ne bai taɓa aure ba فأبى به أبو بكر sai na bakar ya umarni da shi فلم aka yi masa يدرك bulala bulalar haddi bulala ɗari ثم نفي sannan aka kore shi zuwa fadakucin wajen haibara قال mai مالك malik ya ce الذي game da wanda ya furci a kan kansa da cewa ya yi zina ثم يجوز sannan daga baya ya ce ya bai ba ya ce bai ba ya dawo daga haka ya ce bai ba إنما كان ذلك مني على abin da ya sa wai ya faɗa wani dalili ne kaza ko kaza شيء ga wani abu da ya ambata إن ذلك dawowar tasa za a karɓa da gare shi za a ga cewa bai din ba لا يقام ba za على a ce sai an tsaye masa da haddi ba ذلك wannan kuwa أن العدل الذي هو لله haddin da yake na Allah لا يراد إلا ba a rukunsa sai ko da ɗaya da fusaku biyu sai ko da ɗaya daga cikin fusaku biyu ما يبين ko dai a sami shaidu a dalai يثبت على da صاحبها za su tabbatar da zinar ga wanda ta shaida a kansa وإما لإتراك ko kuma da furici يقيم da shi عليه wanda ya furicin ya ɗore a لا kansa يقام عليه har aka tsaye masa da haddin إن أقام على فراقه idan da ya ci gaba da zama bisa furicinsa يقيم عليه to sai a tsaye da haddin a kansa قال مالك imam malik ya ce الذي أدركت عليه على العلم abin da na riski malamai a kai أنه لا نفي على العبيد cewa ba korewa masa bayi idan suka yi zina idan ba ya zina sai dai a masa bulala hamsin ba maganar a kore shi ya je wani waje shekara guda
جامع ما جاء في حد matattarin abin da ya zo a game da haddin zina حدثني مالك ya ya ce maliku ya min hadisi عن ابي سعد بن شهاب ya karɓa daga shahadar zuhuri عن عبيد الله ya karɓa daga bayan lamna lamna ubatar ne mas'udin ɗaya daga cikin fuka a sab'atu na madina عن ابي هريره ya karɓa daga abin huraira da kuma zaid ibn halid al-juhani رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امته cewa manzala sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da baiwa
اذا زنت idan ta zina لم توفي alhali ba ta zama mu- musana ba قال فقال sai manzala ya ce ان زنت idan baiwa ta zina ki فاجلدوها mata bulala ثم ان زنت sannan in ta sake zina ku فاجلدوها sake dai mata bulala ثم ان زنت sannan in ta yi zina ta sake zina to ku sake dai mata bulala ثم بيعوها walaga da fere sannan ku sai da ita ko da da kunshin igiya ne ko ciyawa ko duk abin da za a ba ku ma a kan ku ka- a ku sai da ita gwamma ku sai da ita din da a ce kun zauna da mai irin wannan halin قال ابن شهاب ibnu shahab zuhri yace ما ادري ابا ban sani ba ya faɗi bi'uha din nan ne bayan mara ta uku ko bayan mara ta hudu قال انا ya ya ce سمعت مالك ya ce ma malik yana cewa wa rafiru alhablu igiya حدثني مالك ya malik ya min hadisi in ji ya haya ya kama daga nafi'u قال cewa wani bawa هو على رئيس humusi shi yake kula da bayan humusi وانه استقرا جاريه cewa yi wa wata kuyanga daga wannan bayan na humusi dole فرأى ya بها fada mata ya zina da ita فنزل sai له na mare masa bulala ونفاه ya kore shi ولم يزله walidata amma ita ya baiwar da aka wa dole bai mata bulala ba انه استقرا domin shi wannan da ya zina da ita dole ya mata
حدثني مالك ya ya ce ma ku yi min hadisi ya karɓi ƙarfi sa'idin cewa sulaiman da yasarin ya ba shi labari cewa lamna ayyashi bin abi rabi'atul mahzumiyya قال ya faɗi ya ce أمرني عمر بن umar الخطاب na ɗabi ya umarce ni بهدية من a cikin wasu قريش samari na ƙurashawa فجلدنا wato tare da wasu samari na ƙurashawa wannan fitin mai ma'anar ma'a ce ya umarce ni tare da wasu samari na ƙurashawa muka je muka yi wa wasu kuyangi bulala daga kuyangin da suke na baitul mali خمسين خمسين bulala hamsin hamsin a game da cewa sun yi zina
ما جاء mugutar sabati abin da ya zo kenan game da baiwar da- mutum macen da aka yi wa fyaɗe macen da aka yi wa fyaɗe قال مالك imam malik ya ce الأمر عندنا tsarin da ake bi a wajenmu a game da mace da aka same ta tana da ciki لا زوج لها alhali ba ta da miji فتقول تجي.
استكرهت dole aka yi mata ta yi zina أو تقول cewa ko kuma ta ce wai ai ta yi aure ne ba a sani ba عند ذلك لا cewa wannan ba za a karda da shi ba daga gare ta إنها cewa ita ɗin nan za a tsayar mata da haddi za a yi mata haddi إلا أن يكون لها علامة دعت من النكاح بينة sai fa idan za kawo shaidu bisa abin da ta yi da'awa na daga auren أو على أنها استكرهت ko ta kawo shaidu bisa cewa an mata dole ne aka yi zinar da ita أو جاءت تجني ko ta zo tana zub da jini tana kuka إن قال idan بكرا budurwa ce ta zo tana zub da jini أو ko استغاثت ta nemi taimako تأتيت a- aka zai mata tana wannan halin أو ما أجمع ko abin da ya kama da wannan.
الذي تبلغ فيه بريئة نفسها daga lamarin da za ta kai kunya ta kanta a shi za ta bayyana a fili cewa an yi zinar da ita ne قال Ya- imam malik ya ce فإن لم تأت بشيء من هذا idan ba ta zo da wani abu ba daga wannan فيما عليها العد za a tsaye da haddi a kanta لم يقبل منها ما ادعت ba za a karɓa abin da ta yi da'awa ba daga gare ta قال مالك imam malik ya ce المكتسبة wanda aka yi wa fyaɗe لا تنكح حتى تتبع ba ta yin aure sai fa ta kubutar da kanta ta tabbatar da bata yi ciki ba بثلاث ديون da jini uku قال ya ce فإن تابت من حياتها idan da zama tana kokonto game da zuwan hairar hairar ta ki zuwa فلا تنكح حتى to ba تتبع za ta yi aure ba sai ta kubutar da kanta daga wannan kokonton akalla a ce ta zauna wata tara da kuma wata uku wata goma sha biyu ya zama kuma ba wasu alamu na ciki
الحد في القذف haddin da ake yi a cikin ƙaza والنفي da kuma korewa والتعليم ko jirwaye wanda ya kore wani daga ubansa eh, da shi ne na fiye ana
قال حدثني مالك مالك يا من حديثي عن ابي ya kai daga abin zanadi abin قال zanadi ya ce سند عمر بن عبد العزيز عبدا آه.
من
Ab- umar bin abdulaziz ya wani bawa bulala a cikin ƙazaf da ya masa bulala har tamanin قال ابو الزناد na tambayi abu zanadi daga wannan فسالت عبد قال abu zanadi abu zanadi ya ce sai na tambayi abu zanadi amir ibn rabi'a ta daga wannan فقال ya ce أدركت عمر بن الخطاب na nufi wa lamar haɗar da tsanan afana da والخلفاء halifofi هلم har جرا zuwa yau فما رأيت ban ga wani ba da yawa wani bawa bulala a gaba da ƙazaf fiye da bulala arba'in حدثني ya مالك sa shi wata abin da sai na umar bin abdulaziz ne da bisa rashin sani ne amma haddin bawa ana rabawa an ana masa rabin na ɗari shi ba an ce fajir dohun samani da zallatan wala ta kawalu da hun shahara ta nabala haddasani maliku maliku ya man hadisi ya kan zuwa kuma hajjim al'ayini
يقال له ya wani mutum da ake ce masa misbahu استعان ابنا له ya taim- ya nemi taimakon wani ɗana sa ma'ana ya aike shi akan wani sako فكأنه استودعه kamar ya ga jinkirin zuwansa yaron da aka aika ya yi jinkiri فلما جاءه yayin da ya dawo قال ya له ce يا زاني "Ah, kai mazinaci قال ازرقه zurarku ya ce فاستعداني عليه sai ya nemi in ɗaukar masa haƙƙinsa فأردت أن أجلده amma da ne nufin in masa bulala haddin ƙasa قال ابنه sai ɗansa ya ce والله لئن جلبت wallahi yanzu idan kai masa bulala لأغوين ala nafsi bin zina in kace sai kai masa bulala to zan furuci akan kaina cewa na yi zina فلما قال ذلك yayin da ya faɗi wannan أشكل علي أمره sai lamarinsa ya rikitar da ni da shi ne mai kawo kara kuma amma yanzu ya ce in an ɗau matakin da sai ya kai aiwa babansa bulala to zai furci cewa ya yi فكتبت فيه له ya rubuta a game da wannan magana zuwa wannan abdulazizi والوالي shi يومئذ ne sarki a sannan أذكر له ذلك ga ina am- ina ambata masa wannan فكتب إلي sai na عمر a umar bin abdulaziz ya rubuto min أن أجز أخوه cewa ka zartar da yafe wadda ɗan ya ce ya yi tun ya ce ya yafe to a kyale قال زريق zuraiku ya ce وكتبت إلى عمر بن na rubuta kuma yanzu a wannan abdulaziz dai kuma أرأيت ba ni labarin mutum يا أبتلي da عليه aka masa kaza أو على ko عبد aka ba mahaifansa kaza قد هلك alhali mahaifan nasa duk sun mutu أو ko عدو wannan aka yi wa kaza din ya mutu قال ya ce فكتب إلي sai marin abdulaziz ya rubuto min إن أباه idan ya yafe فأجز أخوه ka yadda da yafe wasa shi a kansa idan ko iyayensa ne aka yi wa kaza gashi sun mutu ko ɗaya daga cikin su shi wanda aka yi wa kaza din babu shi to karɓe su da littafin Allah sai fa idan yana nufin ya kariya da wani lokacin abin an faɗa sai kuma ya ta yaduwa ko da an nuna kamar ba gaskiya ba ne sai an samu mai cewa ai gaskiya ne ya ya ce ya zai ma malik yana cewa wannan kuwa shine shi mutumin da aka yi wa wato ƙagen ya zamo yana jin tsoron idan aka bayyana wannan daga gare shi an ta koma alaihi bayyana a samu hujja shaidu da za su tsaya a kansa in ya zama bisa yadda na faɗa ɗin nan ya ce ya yafe to yafewa tasa ta shige ta za za a yarda da ita sai a ce a kyale wanda ya masa ƙazafin ba sai an masa bulala ba ya haya ce maliku yamin hadisi ya karba daga shabin rubutu ya karba daga mahaifinsa urtun zubairi in ce ya cewa urtun zubairi ɗaya daga cikin buka usawatu na madina ya ce a game da mutumin da yawa mutane da yawa kaza da kalma ɗaya kamar ya ga mutane goma ya ce dukkaninsu mazinata ne ko mahaifiyarsu mazinaciya ce to ba abin da ya hau kansu ba abin da ya hau kansa sai haddi ɗaya قال مالك Ah, imam malik ya ce وإن تفرقوا ko da sun watse فليس ba wani عليهم abu a kansa in ba haddi ɗaya ba in an masa haddi wani a cikinsu daga baya ba ya zo ya ce shi ma a bi masa haƙƙi ba za a ce an biya an an riga an ba haƙƙin nasa حدثني مالك amma amma ɗaya ya haya ce imam malik ya min hadisi عن عبد الرجال ya gaba daga abin rijali shi ne mamadin abdurrahman ibn haris ibn nu'man al-ansari أنه sun mamin banin najari wanda yake yana daga banin najari ya gaba daga mahaifiyarsa ya ce amurfi ya abdurrahmani cewa mutum biyu sun yi zagegeniya a zamanin umar ibn al-hadabi sai ɗayan ya ce ga ɗayan wallahi ni ubana ba mazinaci ba ne wala ummi da za ne ce wallahi ni mahaifiyata ba mazinaciya ba ce kuma na ɗaɗe ya shawara game da wannan wani mafaɗi ya ce a wannan bai faɗa haka ya ban ba ubansa da uwarsa ya amma wasu da yawa suka ce gairu haza ya fa hanyar da zai biya bi ya yabi uban nasa da uwar tasa ba wannan ba muna ganin kai masa bulala haddin kamar tun da ya faɗa haka kamar yana nufin wanda yake faɗawa haka shi ba haka yake ba zai da namare masa bulalar haddin ƙasar bulala tamanin imam malik ya ce ba a cewa a yi haddin ƙasar a wajen mu sai ko daga kore ɗa daga ubansa wanda ya ce ai wani ba ɗan wani ba ne ma'ana kenan ya ce uwarsa zanatai shi yasa za a yi masa haddi ko kuma ƙasar ko jirwaye kamar wannan na sama da za a gane cewa mai faɗar haka ɗin nan yana nufin kore wanda ya ko ƙaza ta man ana tsaye da hadi bisa duk wanda ya faɗi ɗaya daga cikin wannan hadi cikakke imam malik ya ce lamarin da ake aiki da shi a wajen mu cewa idan ya kore mutum daga wajen mahaifinsa za a ce a masa hadi ko da uwar wanda aka kore din daga ubansa baiwa ce duk da haka dai za a yi masa hadin saboda duban haƙƙin ɗan in ba na haka ba wanda ya bawa ko baiwa ƙasa ba a cewa a yi masa hadi to amma a nan saboda duban haƙƙin ɗan abinda ba a cewa a yi haddi a cikinsa imam malik ya ce mafi kyan abin da aka ji a game da baiwa da wani mutum ya fada mata alhali yana da tarayya a ciki baiwa ce ta tarayya aka ce ɗaya daga cikin wanda suka mallake ta bai da dama ya ce zai sadaka da ita amma a nan sai aka samu ɗaya daga cikinsu ya fada mata ya sadu da ita to cewa kamar nan ba za a ce ya yi zina ba duk da cewa dai bai da haƙƙin ya sadu da ita ɗin tunda ba shi kaɗai ya mallake ta ba amma dai wato ba za a tsaye masa da haddi ba kuma idan ta yi ciki za a ce ɗansa ne za a kimanta baiwar gare shi za a dubi kimanta ranar da ta yi ciki a baiwa abokan tarayya su a cikin mulkin bai wannan bangaren da suka mallaka na daga kudin in ya so bai wata koma tasu shi kadai akan wannan tsari yake a wajenmu imam malik ya ce a cikin mutum da ya halatta wani mutum baiwarsa mutum ne da baiwarsa sai ya ce da wani in kana so ka iya saduwa da ita ba komai ai ta wuce cewa idan shi wanda aka ce an halatta masa baiwar ya sadu da ita za a kimanta masa baiwar ranar da ya sadu da ita daidai ta yi ciki ko ba ta yi ciki ba za a ije masa hadi bizalika da wannan tunda mai ita ne ya ce ai ba komai ya iya saduwa da ita in ma har ya zamo ta yi ciki daga saduwar da ya da ita za a riskan masa da ɗan imam malik ya ce a game da mutumin da ya fada wa baiwar ɗansa ko baiwar yarsa wannan zai sa a ije haddi daga gare shi amma za a kimanta masa kuyangar baiwar ya biya ɗan nasa kudinta ko ya biya yar tasa kudin daidai ta yi ciki ko ba ta yi ciki ba حدثني مالك انت امام مالك من حديثي يا تبرك بيت ابن ابي عبد الرحمن ya ce wasu na umar ya ce ga wani mutum limra'atihi ma'rufin saban da ya fita da wata baiwa ta matarsa ya fita da ita a cikin wata tafiya da ya sai ya sadu da ita a hanya matarsa ta yi kishi fagara timra'atu matarsa ta yi kishi ta ambaci wannan ga sai na umar sai na umar ya tambaye shi ya aka yi ne sai ya ce ai kyauta ta bani kyauta ta bani قال عمر sai na umar ya ce تأتيني بالبينة to ka je ka kawo man shaidu da tatiyan ni bilbani na ce lalle ka zo man da shaidu aula armiyan na kabili da ko sa a jefe ka da duwar wasu قال ya ce فاعترفت امرأته وأنا matarsa da ta ji haka za a jefe shi sai ta yi furci cewa ai kyauta ta bashi ta ce ai ta bashi kyauta ne
ainihin cewa wai Allah yana da wani tare da shi zan tudu da hancinsu duk da ɗaya zan sauya zuciyarsu su zama masu kare ta Allah su zama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yadda dalita haka nan masu cewa Allah guda uku ne Allah Allah ne Maryam Allah ce Isa Allah ne su ma zan zo in karya su in turmuza hancinsu a halak ila'in makiya kin Allah duk da wa zan yi wannan bilmahid dalali da sha da hadi mai shafe bata zan zo in kakkarya sai na tabbatar da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bayan kasa gaba daya فجد الذي قد أسس وإنني بسر المرضى لا يهد بماهي yace hadamtu na rurushe ma kad assasu duk abin nan da suka assasa na shakiyanci tun a a- a fati a fadar a fadar fatikan aka shirya aka kulla makeci aka zo aka shirya cewa za a hana sallar juma'a za a hana yin zikirin Allah za a hana musulunci a garin Senegal za a za a kama muminai duk a kasashe a je a halakar da su to duk wannan abin da suka kulla na rusa shi wa inni ni kuwa tun da na riga na rusa na hau na zauna kai na danne su la yuhaddu bina'i ni ko gini na wallahi ba wanda ya sai rusa shi har tashin alƙiyama da sirrin mutafa saboda sirrin abin zabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ومن ما لي مرادا وإنني أمد بالعزيز الغيبان kamar sun jefe ni da sharri iri iri wa ma na nu muradan dukkan su ba wanda ya samu wani muradin sa cikin abin da yake yake faɗa a kaina na sharri ko wajen hana addini yayi ko wajen in yin sallar juma'a na na sharri na yita sai da na yita lokacin da kowa bai yi ta ba a- a- a Senegal a juma'a farko juma'a ta biyu ma sun zo da bindigogi sun so su karkashe ni da jama'a ta in na ji tsoro su karya addinin Allah sai da na yi sallah na yi ta ne kabbara duk sai wani su ma suka zama musulmi wa ma na ni muradan ba su sami muradin ba wa inna ni kaga cewa ni umar ziku jumu'a ida'i ina kekketa taron dukkan abokan gaba ta bilmahi da bai shaɗi mata shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam يجوز هذا الجمع هكا وإنهم يولون أدبارهم إلى عمل irin zama azal jamu dukkan taron ƙungiyar ɓarke duniya din nan da ake ta masa majalisar ɓarke duniya dukkan su gaba ɗaya sai mu zama za a zo musa su hakan da gaskiya wa innahum wallahi dukkan su turawan da suke haɗe kai suke yin ƙungiyar su yiwan nuna da bara duk za su watse su ba da baya da ɗaba za su dawo ima'i za su zama bayi mazaje ima'in da mataye za su zama bayin musulmi ya Allah
وصول الذين للقدوم وإنه بطل سبيل المقتال قبل الماء yasiruna goma suna ɗanɗana ainihin goman zalunci lil qadimi ga wannan khadimi Sheikh Ibrahim bin radiyallahu ta'ala anhu wa innahu sani wa lamarin da shani shi Sheikh Ibrahim batarrasa yayi garkuwa bil mukhtar da abin zai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan da ruwaye tun kafin su je hoda man ya kare su da manzon Allah to ka ga su je in sun je ma ba zai zo ba أيضا على دار الأمين فديني مذاهب أبناء آل جبائي alifsha yanzu a ji tsoro a wani abu a lafiyar al'amiri a bisa makocin manzon Allah a ce wani abu na cuta zai same shi bayan hadimi yin hadimin sa ne a ji tsoron maka'ida a bina'i a ahali bagai a ji tsoron kaidi da makirci na 'ya'yan na 'ya'yan